أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعمال منه شيماء رضوان sauran ɗan uwa almajirai baki ɗaya da iyayen wadda muke tare da su a nan da ainihin babanmu har yanzu wani kenan da dattijan nan da 'yan makarantu da 'yan ƙungiyoyi daban-daban da ƙungiyarmu na agaji da masu haɗa mana kayan wuta muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Muna la'asariyan alhamis wanda ya dace da biyu ga watan Jumada Saniya. Hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da bakwai ga watan biyu Februari. Mila da rayuwa na Isa ɗana na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara. Alhamdulillah mun sake dawa kan karatunmu na littafin Sahihul Buhari a mujalladinsa na biyu juzu'i na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da takwas akan babi na 29 a cikin kitabu manajib al-ansar akan hadisi na 3852 Imam al-Bukhari yana cewa babun malakiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa sahabuhu min al-mushrikina bi makkah wannan babi zai bayanin abin da annabi wannan babban annabin tsira da amincin Allah tabbata gare shi laƙiya ya haɗu da shi ma ƙwarai kuwa wa ashabu da sahabbansa min al-mushriki na daga mushrikai bi makkata a makka al-hafiz imamu aini yace ya kamata da imamu al-buhari ya ce min al-azza bayan ya gama takdimin abin da ya gabatar ma laƙiyan nabiyyu صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى domin abin da ya haɗu da shi zai iya zama na alkhairi ko ya zama akasin alkhairi to abin da yake babin kuma tarjama da ya kawo babin da hadisan da ya zubo a babin abin da manzan Allah ya da shi ne na daga cutarwa wanda suka yi wa manzan Allah shi kansa kafin kansa da kuma cutarwa da suka yi wa sahabban manzan Allah suma. Kuma duk wannan an yi musu haka ne a lokacin da suke ƙoƙarin isar da saƙon Allah, a yadda da ɗayantuwan Allah, annabi Muhammadu annabin Allah ne, a yadda akwai mutuwa, in aka mutu nan kuma za a tashi, in aka tashi za a yi hisabi. To don haka suke ta ƙoƙarin gabatar da wannan shekara goma sha uku da annabi a Makka. abin da ake ta kokarin gabatarwa kenan amma ya haɗu da cututtuka daban-daban shi a kansa da sahabbansa a cikin isar da sakon Allah. Amma wannan abin bai sa sun yi rauni ba, saboda haka mu ma ɗan wa musulmai kamar ana mana wa'azi ne ba ma kama ba wa'azin ake mana. Kada mu yi rauni cikin isar da sakon Allah da duk irin abin da za mu haɗu da shi na wahala na kunci, na rashi, na cuta, na mutuwa, na talauci, na rashin abinci, rashin abin sha, akwai waɗanda sun yi kwana uku ba abinci, wasu yi sati guda, wasu sun yi wata ɗaya, ga sunan dai, duk a cikin isar da sakon Allah. To shi ne tarjaman wannan babi Allah ba mu dacewa, Imam Buhari zai kawo hadisi a wannan babi. To shi ne zai fara da cewa, حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد قال سمعنا قيسا بن أبي حاتم يقول سمعت حباب بن أرس يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو لنا وفي رواية ألا تنتظر لنا فقعد وهو مهمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشد بمشاء الحديد ما دون إزامه من لهم أو أثر ما يصرف ذلك عن دينه ويولو المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى هلر الموتى ما يخاف إلا الله زاد بيان بن بشر والذئب على غنمه wannan hadisin Imam Buhari ya same shi wajen malaminsa Abdullahi dan Zubairu wanda aka fi sani da Imam Humaidi wanda da hadisin Humaidi ne ma Imam Buhari ya bude littafinsa saboda ya yi lura da hadisin da manzo Allah yake cewa qaddimu quraishan wala tataqaddamuha qaddimu quraishin wala taqaddamuha wato ku gabatar da quraishi in an gwazo jama'a na tare sai zama a cikin ku akwai quraishawa to duk abin da za ku yi su quraishawan su ya fi kamata ku sa su a gaba abinci ne za ku ci su za su fara ci abin sha ne su za su fara sha magana za su yi za a yi su za su fara yin magana wani abu za a gabatar so za a ci kar ku ita ku gabatar da wasu a kan sun ji maulana rasulullah bai dan Quraishi kuma suna haɗe sai ga Banu Hashim to su kuma ake gabatarwa bai dan ga Banu Hashim sai ga Banu Abdul Muttalib to su ake gabatarwa to in ga Banu Abdul Muttalib sai aka samu ga Banu Abdullahi dama shi manzo Allah bai da wani tamka to zuriyarsa sharifai su kuma su ake gabatarwa idan kuma sharifan sun haɗu duk sharifai ne to ana gabatar da sharifai asali a kan waɗanda suke farke sharifai akwai wanda sharifi ne amma ta bangaren uwarsa ubansa ba sharifi ba ne amma uwarsa sharifiya ne to sai ga wannan kuma ubansa sharifi ne to sai a gabatar da shi to idan aka samu wanda kuma dukkan su iyayensu sharifai ne maza amma ga wanda uwarsa sharifiya ubansa ma sharifi to shi kuma ana gabatar da shi wannan shine dalilin da yasa kuke ta jin shakirai suke ta yin jinjina ga sharura da Usman Baba saboda shi ya cika wannan sifa ta bangaren uwa sharifi ta bangaren uba sharifi saboda ka cikin sharifan ma shi sharifi da saboda ka ake gabatarwa wannan adabu ne wanda manzon Allah ya karanta ba kowa ke iya dauka ya amfani da shi ba sai wanda Allah ya jefa mishi kaunar ma'aikin Allah cikin zuciyarsa to shine sai kaga yana gabatar da ahlul baitin akan koma menene zai matukan dai suna nan saboda girmama manzan Allah wanda ya girmama manzan Allah ko ya girmama Allah wanda ya girmama Allah ko in Allah yarda aljanna shine makomansa to Allah ya sa aljanna shine makoman mu da albarkar manzan Allah shi yasa ina jin ko ayan hujurat ne take cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu Allah wa rasulahu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi ku wanda kuka yi imani kada ku gabata tsakanin Allah da manzan Allah wato ku wuce gaba kisa shi jalaluddin sayyidi da yazo zai fasarta la tuqaddimu sai ya ce min qaddama bi ma'ana taqaddama wannan kalma la tuqaddimu asalin bina'in sa kalma ne sulasi daga kalman qadama ne amma kuma yana da ma'anan taqaddama kar ku ta ku gabace su ma'ana kar ku wuce gaban su a'a ku sa su su ne a gaba kun kuna baya wannan shine ka'ida kullum yan uwa sai a ringa lura to da wannan adabu ne kuma aka gane idan akwai manya a tsakani kamar waɗannan malamai ne kuma akan gabatar da su saboda Allah ya gabatar da su domin ne zai shaida akan sirri na wahadaniyarsa cewa ya shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikar zai ce wa ƙunili ilimi ƙa'iman filifis ya yi adabi da saboda haka ya jawo ya sa su a tsawon gaba saboda haka a bar su a tsawon gaba kuma da yawa ga ayoyi dai yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin to daga nan an shigar da ulul amri ulul amri tun da yana da fuska biyu malamai suna ulul amri a sarakuna suna ulul amri to to an shigar an shigar da malamai an shigar da sarakuna ko kuma duk waɗanda suke manya ne wanda za su ba da umarni ko an shigar da Allah ya samu dace albarka annabi Muhammad to shi yasa shi Imam Buhari ya bude hadisin sa da hadisin Humaydi wanda yake malamin sa ne masanin Alkurani mahaddacin sa masanin hadisan manzon Allah kuma tare suka yi talimta da Imam Shafi'i aka yi taya wace wace a gari har suka je Misra suka zauna daga nan shi Humaydi ya dawo Makka ya zauna Ah, shi kuma wannan ya mutu a Misra shi kuma yana Makka a duniya ta masa safa'i ta tsarkaka gare shi kuma ya zama bangaren Qur'ani bangaren hadisi to sai dai a zo wajen sa ba shi ya je wajen wani ba saboda waɗanda suke malaman sa duk sun rasu sa'o'in sa kuma wanda suka yi karatu yawancin su duk sun rasu saboda haka yawanci sai ya zama to na bayan sa ne Ah, jama'a ko wani mutum ya gode wa Allah cikin baiwar da Allah ya masa idan ka dube mu nan mu yadda muke zaune a nan akwai mutumin akwai daga cikin wanan wanda lokacin da aka haife shi in za a kira shi duk wanda zai kira shi yaro ne ko babba namiji ne ko mace ne tunda shi yanzu aka haife shi duk duniyar ma an girbe shi duniya ta ko ina an girbe shi to za ka ji akwai masu kiransa sunansa kai tsaye za a ringa cewa idan sunansa umaru ne ya ce umaru umaru umaru to ana cikin tafiya ana kiransa umaru umaru umaru na Allah zai canja usuluwi zai canja tsari sai kawo kannansa kuma su kuma kannan suka taso sun ce yaya su ba za su ce umaru ba a'a a'a a'a ba za su ce umaru ba yaya yaya yaya yaya To ana nan su waɗanda suke kiransa umaru umaru nan iyaye ne dama kuna malamin barka zuwa a sheman salu na shakki haka ya iso wannan waje mai albarka Allah ƙara masa lafiya Allah biya bukatunsa mu ma Allah biya bukatun. To jama'a ana cikin wannan tafiya sai zama wanda shi a kan kansa yake kiransu baba kawu baba kawu baba kawu ta bangaren iyaye mata ko mahaifiya duk sai su ƙare ku duba jama'a da suke kan kujerar nan yau ba iyayen su a duniya duk waɗanda suke kan kujerar nan sai sun koma ga Allah to wanda za su ce mishi baba yau a duniya ba shi babu sannan uban ma sun koma ga Allah yayin ma sun koma ga Allah yanzu su ne suka zama to iyaye Allah na ana cikin tafiya kuma wannan ƴaƴan su kuma masu ce maka baba baba su ma sun taso har za a zo a wayi gari wanda zai kira sunanka a duniya kai tsaye ina da wuya. Yanzu dai kai tsaye wani ya ce kai saluhu yana kiran man zalu zai yi kuma zai yi kuwa saboda wanda za su yi haka sun kare. To haka abin yake tafiya wannan su shuɗe wannan su taso wannan su shuɗe wannan su taso wannan su shuɗe to haka Allah yake al'amarinsa. saboda haka ‘yan uwa musulmai yana daga cikin ni'ima da Allah yake ba wa ta hanyoyin da bai sani ba wannan ina ɗaya daga cikin hanyar. Daga duniya al'umma suna girmama ka amma kai baka san mata ina ne mafarin ba. Wani ba ku haɗa duniya ba ba kai mai ba amma za ka yana girmama ka saboda me girma na musulunci girma na imani saboda ka sallama wa Allah ka sallama wa manzon Allah ka zama babban mutum a wajen Allah. Saboda haka shi Imamul Humaidi zan da aka wayi gare duk abokanan karatunsa babu saboda haka daga ko'ina ana zuwa masa karatu a Allah ba mu albarkacinsa to shi ne mai wannan hadisi ne da muke karantawa wannan bayani mun yi shi kwanaki illa dai muna da tsarawa ne shi kuma daga malamin sa Sufyan Sufyan dan kuye na fikina ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da aka yi shi a zamanin sa shi ma mun sa yin tarjamar sa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba daga cikin almajiransa akwai irin su Ali bin al-Madini wanda yake cewa inda Ali bin al-Madini zai zauna a gida don shi har gida jin karantar da shi to da ya cancanci haka jama'a ko dan saboda ne saboda yadda shi Ali bin Abdul Malik al-Madini zai amfanar da al'umma shi ba zai amfanar da su haka ba Abdullahi bin al-Madini yana da iko shiga fada ya je yi wa'azi ya shiga masallaci ya yi wa'azi ya shiga wuraren jama'a ya wa'azi amma su fiyar dan kuye na fiya ta kaita a gidansa shi kuma baya yawo gari gari baya tafiya wurare haka yi wa'azi saboda haka yanda shi Ali bin Abdullahi al-Madini zai amfanar da halittu shi ba zai amfanar da halittu haka ba dan haka ya karfafe shi ya zama ya amfanar da halittu ta kowane fuska to shi yasa isar da sakon Allah ba wai kadai malamai ne suke yi ba la akwai waɗanda ba malamai ba su ma suna isar da sakon Allah ta hanyar guduma da suke bayarwa ta hanyar taimako da suke yi idan a fada mai girma zai ce malam imana nasiha malam imana addu'a a buɗe mana da addu'a ya baka wannan koba in bai ga dama ba ba zai baka ba nasiha kan da zaka yi ya baka dama a karantar da jama'a in bai ga dama ba ba zai baka wannan damar ba to mun kai kana yin da zakon Allah fi nafsul waqti shi ma yana yin da zakon Allah Allah zai ba ku ladan ku cikakken a wani ne ya taimaka dukiya ne kuɗi ne ka kawo ka bayar ka ce wane yi kaza kamar yadda malamin mai ke bamu ya bamu kuɗi mu je wurare daban-daban dan karanta maulidin manzon Allah duk isar da sakon ubangiji kuma Allah ba zai tozar da irin wayannan kyawawan ayyuka ba Allah ya taimake mu albarka manzon Allah to wannan shine Sufyanu dan Uyaina daga bayanu dan Bishiru babban malamin nan mai yawan ladabi mai ladabta da yara daga kuma Isma'ilu dan Abi Khalid wanda shi kuma zamaninsa malamai suna kiran shi mizan wato ma'auni eh saboda mai tantagaryen tantance hadisan annabi Muhammadu ne. Wato wannan bayanin sun mun riga mun yi su suna yi ne saboda zamanin iya dan tura da dan fara manta ana manta shi yasa amma ba haka ba wayannan bayanan sun mun riga mun yi su kuma malami ne wanda bai da girman kai malami ne yana yin dako malami ne yana yin nika sai a bashi nika a irin wanda ake a dutse na da sai ya yi a ba shi daka surfe sai ya je yi a zai karbi kuɗi kenan kun ga ashe shi karatu baya hana yin sana'a a baya hanawa kowane da da fuskarsa to illa malamai iri biyu ne akwai malamai jamaliyai akwai malamai jalaliyai wato da kalman jalala da jamala akwai malamai ne amma Allah zai yunƙin su haka ya takura su malami ne ga karatun amma abin da zai ce ina nema ya karfinsa wannan gani zaman Allah kuma bai fita shi a cikin sahun malaman ba ya ko kuma wani malami malami ne amma Allah zai yalwata masa duniya jamaliyun kenan zai ci ya sha ya yi sutura ya ba wasu ko duk waɗannan Allah suna yi Allah aiki ne a hanyoyi daban-daban kuma ka koma ka dubi rayuwar sahabai a gaban annabi Muhammadu su ɗin ma haka ne Allah ba mu albarkacin su saboda haka akwai jalaliyai akwai jamaliyai su kuma dukkan su wannan malamai guda biyu bayanu dan bishiru da ismailu dan abi khalidin kala shi sa kai tasmiya su biyu sun ce sami'ina mun ji kaisan wato kaisu bin abi hazimin wanda na gaya muku tarjaman sa wani lokaci an nake cewa duk lokacin da na zo tarjaman sa yana ban tausayi eh saboda shi tausayin da yake bani ya taso zai zo wajen maulana rasulullahi ya karbi musulunci ran da yake shiga madina ranar manzan Allah yake rasuwa ya yi ga abin akwai nauyi hankali dole zai tashi zama alhamdulillah ya gode Allah saboda ga ya rasu su sayidina abubakar as-siddiqul akbari da sauran ainihin manya-manyan sahaban manzan Allah kuma ma'aikinsa abu hazimin shi kan yana da suhuba shi sahabin manzan Allah ne muna wa galadi man gari barka da zuwa Allah ya ja kwana ya sa a zama lafiya alfar maulana rasulullah da jama'a kun ji shi kuma kaisu wannan yace sami'i tunaji habbaban wato habbabu bin arsin ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka sha wahala wajen isar da sakon Allah akan tuɗe shi a mishi tsirai shi a kwantar da shi kan ƙarfe da aka sa a kan wuta sai ja a danne shi da ƙarfin to a ɗau dutse a ɗora masa yana ihu amma ba za a cire ba. Ambin da suke so da shi ya cewa annabi Muhammad. Amma da ɗaya duniya wannan baya ƙara mishi komai sai himma sai tafiya cikin sha'anin Allah da manzon Allah. To jama'a haka duk mumin ya kamata ya zama wani wahala, wani kunci, wani rashi, kari da sa ba za ka bi Allah ba, ka bi Allah. Abinda Allah ya tara na maka a lahira ya fi da kake gani a duniya. hadisi ma ya tabbata daga manzon Allah zan yake cewa duniyar nan kurkuku ne a wajen mumini. Ka duba mutumin da ya kowa arziki a duniya, a ce a baka arzikinsa to kurkuku ne a wajensa. To abin da Allah zai tanada maka aljanna ya fi wannan ba. Maulana Rasulullah ya faɗa cikin wani hadisin sa ya ce mayaji hankacif hankacif wanda mutum zai share zuba da shi a cikin gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta. Hankacif ba. ina kuma aka samu sanin gado to jama'a shi sa aljannan nan ba dole ne mu neme ta labarin sahihi ya same mu an ce sharu gamba na yaku yana cewa aljannan nan inda mun san yadda za mu yi mu same ta da mun bi hanyar da za mu same ta su ma ba kenan jikokin annabi muhammad to kanin sa ma sharu gamba Allah ne mai kwano shi ma an ce ya faɗi haka ga irin hidimar da suke yi to wannan fa mu ana je mana mu daɗa ƙara ne mu daɗa ƙara mu daɗa ƙarawa Allah ba mu albarkacin su to shi Abu min Arzi yana da hadisai biyar cikin sahihul Buhari wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da za mu karanta kuma kar ku manta wannan babi yana magana ne akan wahala da kunci da takurwa da azaba da sahaban annabi da shi kanshi annabi suka samu a hannun mushrikai shine abin da za karanta mana to sai hadisi yake cewa ya kuri yana faɗa shi abbaru bin arzi a taitun nabiya sallallahu alaihi wa sallam da wuya sai wuya ya sukuce ya fito a hannun su waɗanda suke mishi azaba wani azaba suke mishi a cire rigan shi a kwantar da shi akan ƙarfe da aka sa a wuce yin zafi a tsora dutse akan kirjinsa sai gashi ya sukuce ya zo wajen annabi wa huwa mutawassidun burdatan sai sa manzan Allah ya matashi da gwadonsa mayafinsa manzan Allah ya matashi da shi a gindin kaba ya zo samu maulana rasulallahi ya yi matashi da wannan gwadon nasa wa huwa fi dhillil ka'bati annabi yana cikin inuwar ka'aba wa qad laqina haqiqa mun ga muta inji shi habab bin arzi min al mushrikina daga mushrikai shiddatan tsanani sun gamu da tsanani bayan wannan akan samu abin a kama gashin kansa an kama gashin sai ana cizgewa ana cizgewa gashin kansa farcensa a samu wani abu a kama kamar arautake sai ana ja kamar yadda yanzu masu security nan sun kama mutum suke masa wannan duk sun gani ne a cikin littattafan musulunci suka yi azabtar da shi a han a haka kuma ya kubuce ya zo wajen maulana rasulullah faƙultu da ya ce wa manzan Allah, kun ga saboda tsananin firgita, saboda tsananin damuwa, ba ma sallama assalamu alaika ya Rasulallah babu. Daga zuwa faƙultu da ya ce, ala ta da ƙulana, yanzu kai ba za ka yi mana addu'a mu samu sauƙi ba. Kana annabin Allah ko ni karo ka Allah na yarda, kana ganin wahalar da muke ciki ba za ka yi mana addu'a ba. Kaga abin da ya gaya manzan Allah, ruwayan Buhari. A wani ruwaya daban ba wannan ba, ala tastansir lana ba za ka nema mana gudumawa daga wajen ubangiji ba wannan halin da muke ciki Allah ya Allah ya lamunce maka in kai addu'a yana karba to ya za ka bar mu cikin wannan kunci kaga akwai firgita na farko dai ga suwul adabi amma halin da yake ciki to ka zo ka samu rasulullahi ba ma shi ba ai ko jama'a ne ka musu sallama to ba sallama kurum sai ya zo kai tsaye ala ta ga ulana yanzu kai ba za ka roƙa mana Allah ba ta da kulla Allah ta da kulla yanzu ba za ka roƙa mana ubangiji ba saboda me ga halin da muke ciki muna cikin kunci an mana kaza an mana kaza an mana kaza yana faɗin haka baka ada nan da nan manzo Allah zai tashi zai zauna amma wa huwa muhmarrun idan sa zai ka bai ja rai ya baci dan wannan jijiyar da take motsawa a nan goshin nasu sai aka ga ta tsago idon ya kaɗi hajja malaman hadisi suka ce ya yi ja ne saboda bacci da annabi sauran malamai suka ce wannan 0% ba bacci ba idon shi biyu dama aka zo aka same shi ran ne ya ɓaci ransa ne ya ɓaci saboda yanda wannan ya taho masa da sun adabi a gabansa shi ne kan ina idan sai ya kaɗi ya yi ja faƙada sai ya ce manzan Allah zai bada labari a ji kun ji da irin azaban da wayannan suke shafo to ga manzan Allah zai bada labari ya ce kai barin gaya maka gaya muku gaya wa duk wanda zai ji wannan magana daga nan har Allah ta sha alkiyama laqad kana haqiqa wallahi ya kasance min qablikum jama'an da suka zo gaba gare ku a cikin banu Isra'ila idan mutum ya musulunta in aka kama shi layu mun shaɗau sai a ringa mishi kum Gini shaɗi hadidi da kunna ƙarfe, za a samu ƙarfe sai an sa shi a wuta ya yi ja, bayan ya yi ja sai a zuwa ɗafe shi, kuma ga shi ba balarabe ne ko bature ne ko mutumin rum ne, an cire hullan sai a ringa mishi kum da wannan ya kona gashi ya kona fatan kansa yana kwashewa annabi na bashi labari wato in shi yana cikin wani azaba to ya ji jama'an da suke cikin azaba wanda ya fi nashi saboda haka ana musu kum da kum ɗin da aka tashi a wuta kun ji ya ya ce mishadil hadid na bakin karfe ma tuna izamihi min lahamin aw asabin in ban da kashinsa in dai kamar nama ne ko wani abin da ya shafi ɗan tantani da yake kan kashin to gaba ɗaya wannan ɗagewa yake lahamu nama asuba shi ko wannan tantanin wasu na ce bargo to duk da shi ne ko ma menene ko sai ya ɗage gaba ɗaya abin da aka sashi a wuta ya ja a ce an ɗaɗara maka ai dole sai illa ma sha Allah To amma wannan azabar da ake musu ya sa sun bar musulunci ma ya sarifu zalika an dinihi wannan duk azaban da ake mishi ba ya sa ya bar addininsa. Kenan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu albarkacinsa yana mana wa'azi ne mu ma kada mu bari irin wannan abu ya girgiza mu ya sa mutum ya yi ɗarɗar a cikin addini. kai ya ƙara maka yunwa ma ka dage sosai a muna wani mamun gari barka da zuwa shi ma ya iso wannan waje mai albarka shi ma raubelu to jama'a kun je wannan duk irin azabar da ake wasu baya juyar da su daga barin addini to mu ma kada mu yadda mu bar addinin mu abinda kuka sani malamai sun ce muku mai kyau ku yi zikirin Allah yana da kyau ku yi dariƙa yana da kyau ku yi maulidin annabi yana da kyau ku yi masu suka jirgi ta suka sai mu da muka gode Allah ma ba a taba lafiyar jikinmu abin sai dai tsaya a magana to ga wanda ake taba lafiyar jikinsu wai wulawul min sharu kuma aka zo da zarto ai an san zarto sai a zo da shi ala mafriqin ra'asihi a bisa madigan kansa daidai madigan nan sai a kama wani a can gefe wannan a can gefen ana dirga ca ca ca ca sai an raba mutum gida biyu sai an tsaga shi gida biyu da ransa kuma ji maulana rasulullahi fayu shakku bi isnaini sai a tsaga shi kan gida biyu amma duk wannan abin fa ma ya sarifu zalika an dini baya juyar da shi daga barin addininsa duk wannan azaba sai ya mutu yana da imani ya tsallake shi ga aljanna to annabi na gaya mana don wahala don don kunci mu yi hankuri in mun aka kashe mu ma za mu tsallake ne mu shiga aljanna in kuma an bar mu da rayuwar mu za mu yi ta ayyukan alheri Allah cika mizanin mu da lada kowanne kaga idan husna yayi ni ne ɗayan kyawawa ne guda biyu saboda haka mutum kar ya raki to shine aka ce in ma ba kashe ka ta hanyar Allah ba ai za a kashe ka ta hanyar da ba na Allah ba to ba kun ma kashe ka ta hanyar Allah ba ai kun ma kashe ka ta hanyar Allah Allah ya taimake mu ya ba mu albarkacin manzan Allah da sahabban manzan Allah to wayannan irin aiki da sahabban manzan Allah suka yi da wanda Maulana Rasulullah ya yi mu ba za mu iya ba sai dai mu kwatanta wane mu wane mu to kun ji wannan annabi bai na gaya wannan bawan Allah Abbabu bin Ardi wanda ya gubo din nan ya zo gaban manzan Allah ga kuma jama'a an zo an taru kuma a kaba ake don wannan bayan manzo Allah ba da wannan labari na wayannan jama'a da suka gabata sai ya ce wal yutimmanna Allah ya ce wallahi lamul qasami ina rantsuwa da Allah Allah sai ya cika hazal amra wannan al'amarin addini Allah sai ya cika shi ko mutum ya ke ko ya so to isa ya hana addini ya tuwa gaba zai mafudu da arewa ba sai ta cika duniya basiratul arzu gaba ɗaya addini zai ta cika kun ga shi manzo Allah ya gaskata lokacin da yake magana nan shine kadai musulmai sai yan tsiraru amma yau ga musulmai a duniya ta ko ina musulman ne to shine manzo Allah ya ce wallahi Allah zai cika wannan al'amari a wannan zamanin ana tsoro kun ga kamar nan zuwa gindin waya mutum na jin tsoron tafiya na'am ba ma gindin waya ba ya fita ma daga nan kamar ya je kofar hukari yana jin tsoro Na'am, ba ma wannan ba, a'a, ya fita ma ya kai ya tsari a gidansa yana jin tsoro. Ba shi ne mukutibu yake cewa ka ji Muhammadu. An zo an tare mu an hana musu kuni. Mun kasa samu abin amma yana mana alƙawarin kisra su farisa su miye su miye a yakin kanda. Kun tuna? Ya ya faɗi wannan. yace ku ji to mutumin yace ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura amma a bakin shi ba bakin mu ba Allah ya tsare mu to abinda manzon Allah ya faɗa gashi ya cika yau a duk musulunci ya cika duniya ta ko ina to wannan tsoron da ake ji na yadda mutum ba zai iya tafiya nan kusa ba sai da a jama'a da yawa shine manzon Allah ya bada amsa yake cewa hatta yasirar rakibu الراكب معي زي التفيرة من صنعاء daga صنعاء يمن إلى هلر الموت زوا هلر الموت ما يخاف إلا الله فأجن دوران كما سي الله رسول الله يا إيقظة zai mu tafi mu je mu yi maulidi zan tashi a maulidin da daddare sai mu bugo hanya mu dawo mu dawo nan ana bacci mu hankalin mu kwance hanya kuma lafiya ba komai maulana rasulullahi gaskiya amma wancan zamanin ba hali to shi ne bayanu sai ya ƙara wa za da bayanu bin bishiri ya ce wa zi'iba ita ainihin wato kura muke fasartawa mu amma shehu ya ce kyarke ce ita ma ta aminta ala ganami ne a bisa garke na tumakai sai ka jefa ta cikin garken tumakai ba wani abin da zai faru ba za ta taba kowa ba saboda muhammadu aminu ya zo dama shi ne amintaccen bawan Allah to ya watsa aminci a duniya ko ta ina gabas zai magudu da arewa saboda haka wannan hadisi yanwa yana karantar da wani abu yana karantar da mu yi hankuri mu bi Allah ina son yi amfani da wani dama in jawo hankalin yan uwa al'umma masu zuwa wajen maulidi kun ga da yawan wasu Allah zai ɗan takura mu haka hannun baka hannun ƙwarya ba ɗan kuɗin da za a ɗan abinci abin sha wa ɗan sutura ɗan magani ma da za ka saya. To amma kuma filin filwaɗatu sai ka ƙi ka bi Allah. Kana talaka Allah bai baka dukiya ba, to ka ƙi ka bi Allah, to ka zo duniya banza za ka koma lahira banza. in ka koma lahira ba ruwan Allah da cewa wai kai talaka ne Allah sai azabce ka idan mai kuɗi ko malami ko ko mai mulki shi ya tsaya ya bi Allah to a nan ya samu abin da yake so na alheri a lahira sai aljanna wato ba ruwan Allah da talaucinka ba ruwan Allah da mulkinka shin ka bi shi abin da yake lura da shi kenan ka yarda da annabin shi ka sallama mishi abin da yake lura da shi kenan saboda ga ‘yan uwa musulmai, kar mutum ya ce wai shi shi talaka ne, kurun ya ji bin Allah. Ƙanin sallah kai ka ƙi maka karɓi ma wazifa, sai ka fito ka zauna a yi ta hira da kai. Amma kuma ga wasu nan, samari nan, masu kuɗi nan, masu mulki nan, malamai nan suna karanta wazifa. Zaton kan kun je lahira matsayin ku zai zama ɗaya? wallahi Allah zai kai su aljanna kai kuma kana ji kana gani sai a kai ka wuta in ka zo ka zauna sai hira ka shagaltu za a buɗe rediyo yau ina shugaban kasa ina ina ina Allah to ba zai tambaye ka wannan ba abin da zai tambaye ka abin da ya dora ma in kuma ma ka gama kai lazumin in ka zo ka zauna bakin ka kare gudu wato ya samu rauni kai ta faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا ثم كما أنت أنجما كتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أما متن سيدنا وزيرا هرانا يقوطي بريوة النبي صلاة كوسو ديبا kuma yana zuwa wajen maulidi yana jin falalan salati yana zuwa wajen maulidi yana jin falalan la ilaha illallah yana zuwa wajen maulidi yana jin falala na istighfari a ce mutum ba zai istighfari ba kuma ai ko ba za ka yi komai ba dai ka cika mana da wannan kalma da annabi ya ce a cika da ita wanda yake so a cika masa ma'aunin sa ran tashi kiyama ma'aunin su tashi su cika a cika masa ladansa a buɗa musu kofofin aljanna yana tatsama yana shiga to in ya zo ya zauna a majalis sai kan ya tashi ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ai wannan ne kaiya to ka karanta ko da guda ɗaya ne bari su ahalin layi suna karantawa ne da yawa saboda haka jama'a harkan ba na zama shiru ba ne na aiki ne to mu dage mu yi aiki in ba ka yi aiki ba ka ce lahira to gaskiya fi sabilin layi al'amuran sai zama maka wani abu na daban ba a shiga aljanna sai da aiki ba yadda za ka yi ka shiga aljanna sai ka yi aiki to amma dawwama a cikin gidan aljanna niyya ne ke dawwamar da kai amma aiki kuma shi zai kai ka aljanna saboda haka jama'a mai ayyuka da za su kai mu aljanna Allah ya taimake mu alfarar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu shigar da hadisi na gaban nan da yake guntu ne shi ma حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ قطا من مثل فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله أعوذ بالله wannan hadisin shi ma ana faɗin irin wahalhalu da sahabbai suka samu ne. Sun samu wahalhalu wadda yake mai tsanani, wanda tsananin ya kai an hana su abinci, an hana su abin sha, an hana su mu'amala na kasuwanci. Su ba za aure ayansu ba su ma ko ba za su aurar ba, komai an yanke hulɗa da su. Suka je suka shiga yaro arkam mina abil arkam tare da maulana Rasulallah. wannan dattijuwa Allah ta kama da alkhairi sai da tana kadira ta ringa tura musu da abinci aka zo aka gane aka datse aka hana saboda haka suna cikin kunci shine maulana rasulullahi ya gaya wa sabansa na samu labarin wani mutumin kirki sarki ne adali mutumin kirki sarkin habasha na jashi ku yi ƙaura ku je wajensa ba zai zalunce ku ba shine sahabai aka yi ƙaura aka tafi wannan hijira ta farko. To an tafi wannan hijira ta farkon shi ne wannan waƙiyar ta auku a bayansu. Wayancan sun tafi sauran sabai da suka rage Allah sai saukar manzon Allah suratun najmi. Wal najmi idza hawa. To da manzon Allah je ƙarshen ta sai yi sujjada. Sahabbai gaba ɗaya sai suka yi sujjada. Kafiran da suke wannan wajen gaba ɗaya ƙarfi da turri na la'ilaha illallah sai binciko su su ma suka yi sujjada dole. To akwai wani babban mutum yana da ƙaton ciki, shi ba zai iya yin sujjadan ba, to shi ne sai danko ƙasa haka, wai shi ma zai yi sujjada shi ne shafa a goshinsa. To shi ne ake karanta mana hikayar a cikin wannan hadisi Allah ba mu albarkan manzan Allah ya ba mu albarkan sahabai. Da kuke hadisin da Suleimanu dan harbu ne a Buhari ya samu hadisin a wajen sa malamin sa ne shi ma ma'arufi ne magana kansa ga imamu shuba abin istihaq az-zubai idu mu magana kansu aswadu dan yazidu mu magana kansa wannan da a duk shekara shi azumi yake aswadu dan yazidu duk a shekara azumi yake kuma duk kwana biyu saukan alqur'ani Allah ba mu albarkacin sa yayi haji sau 80 sau 80 kuje ahlullah mutanen Allah eh to ai jama'a mu kan mu nan inda Allah ya sa muna makwabtaka ne da Makka a ce kamar yadda Bukari take nan Makka take a bi shekara ma da yakin haji ko ya kuka gani ne eh to su sun samu wannan damar suna makwabtaka da jazira to jazira fil arab saboda haka shi kowa ba ya musu wahala su ba ruwansu da wani ya ta hau jirgin gaba ko moto ko da kafa ma sai ka zo da shi yasa suke da wannan damar na yin wannan ayyuka da yawa Allah ba mu albarkacin su shi kuma daga malamin sa shine Abdullahi dan Mas'udin Allah ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta an-najma surati wan-najma idza hawa mufasajada sai ya sujjada tunda akwai sujjada a cikin ta tana daga cikin azaimus sujudi ma na Qur'ani amma ba iya ahadun babu wani mutum ɗaya da ya saura illa sajada face shi ma ya yi sajjada da wannan sujjada na maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa rajulun sai dai wani mutum guda ɗaya rajulun wahidu ra'aitu na ganshi ya abdullahi dan mas'udi akhadha kaffan ya riki tafi min hasan na daga ainihin ƙasa sune bakon kwani farfa'a hutsa ya ɗago shi, fasa jida alayhi ya yi sajjida a kansa, wa ƙala ya ce, "Aza ya kafe ni, wannan ya ishe ni." Falakar ra'aitu, hakika na ga wannan mutum, ba'adu bayan haka, kutila an kafe shi kafiran yana kafire, billahi da Allah, wallahu alam, wasu ce Umar ya fi ɗan halafu ne, wasu ka ce kuma a'a, Ubay bin halaf. To an yi ne safani a cikin su wane ne wanda wannan waƙiyar ta a ko gare gargare to ala ayi halin ya faru dai a zamanin maulana rasulullah to anan wannan sirri wanda shi maulana rasulullah ya yi in sujjada duk aka yi sujjada ba wai wasu suna son su yi sujjada ba ne a mu'jiza shi ta manzon Allah ta jawo su saboda Allah ba shi sirrin la ilaha illallah shi maulana rasulullah saboda haka dole suka yi sujjada dau a naukar ha to wannan sirri ita ce Allah yake ba waɗanda suka gaji annabi Muhammadu akan wannan kamar yadda ya ba maulan shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala Ibrahim ya ce wallahi inda na so, inda na so, idan na buɗe baki nan na ce la ilaha illallah ya ce duk duniya gabas zai makudu da arewa duk sai an amsa mu. Wallahi inda na so za zan yi haka. Amma su ahalullah suna da kamala na adabu a halara. Tunda a inayar Allah ta zantar dole mutane iri biyu ne. akwai ‘yan aljanna akwai wanda ba ‘yan aljannan ba, to ba za a yi haka ba, shi kuma ba zai zai yi su'ul adabi, abinda mai gidansa bai yi ba, manzan Allah bai yi ba, shi kuma ya ce ya zo ya yi ba zai yi ba, amma Allah ba su wannan sirrin hannun. Inda ya faɗa ɗin gaba ɗaya shi kenan da kaune ko ko ina zai an amsa. Gama duk da haka ya kwatanta wannan a tamale a garin Ghana lokacin da aka shige cikin zikirin maulana da ya fito a ta bishiya da take wurin gidan daji ainihin garu gaba ɗaya suna zikiri da zikirin da ake yi a wajen. An ce shi ne dalilin sanadiyar musulunta wasu bayan Allah ma, wanda suka ga haka an ce akwai wata kirista da gani, ta ce kuna ganin abin da nake gani, kuna jin abin da nake ji? Me kike gan ce ga bishiyoyi na suna ta zikiri har suna rawa suna rangaji, ita Allah ya mata, ya yaye mata, hijabi ne. da zaran an yaye mutum mutum shi ke nan sai gani irin wannan ya sake faruwa da maulana shek abokar cota allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma an samu bakin zakirai da suka zo suke zikire shehu da rargabe ne daga kan sai sauko asalin lasisi na bayan allah karka wahalar da kanka buɗe zikiri ko salati da kansu za su fito shi ke nan shi radiyallahu ta'ala ya fito aka sa masa kujera ana sa kujerar nan bishiyoyi nan da kuka gani wanda kuka tafi ziyara gaba ɗaya sai suka ɗauki zikiri gaba ɗaya garin ta ko ina zikiri ake ji hatta daga ƙarƙashin ƙasa ana jin zikiri na fitowa saboda me saboda Allah ba su wannan sirrin na la ilaha illallah irin wannan sirri ya faru da shaida Usman Bauchi lokacin da ya tafi Gembu a cikin zafi ba ruwa ba goyo da ce shehu ruwa a roƙa mana Allah ba mu ruwa ya ce a'a ku ne za ku roƙi ruwan Allah ruwan Allah ya kawo ku kira ruwa ruwa ta zo ku ce ruwa ta zo ce mu na Allah saboda ka sirrin la ilaha illallah kan su ce yayi istigraqi so kiran la ilaha illallah da lisanu na maulana rasulullah suna kiran ruwa sai ga ruwa nan take a gaba mun ya faru wanda abin ya faru da su so suke mana hikaya lokacin da muka tafi taro a tsakwato malamin mu nan Sheman Salo ya haɗa mu da su muna moto kuke karanta mu wannan jika na ji daɗi na ce kayan halarci ce gani ni shaida ne na halarta ina nan wakiyar ya faru to saboda haka jama'a in wannan abu yana karantar da wani abu akan abin da muke gaskiya ne jama'a kowa ya dage muna kan gaskiya Allah ya sa mu gama lafiya ya ba mu albarkan la ilaha illallah ya ba mu albarkar Muhammadun Rasulullah Allah zaka wa kowa da alkhairi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fati lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasr al-hajj bil afdal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin